الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da uku ga watan uku a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyacci wanda yake nan cikin garin gombe a nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul mumtahina wanda muka ce wannan ita ne sura ta sittin daga fatihatul kitabi zuwa kanta tana da ayoyi guda goma sha uku kuma ta sauka ne a garin madina kuma mun kwana akan aya ta uku za mu tashi kan aya تهد إن شاء الله على رمى مجيء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله نعم كفرنا بكم مم.
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده مم.
حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك مم.
إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء نعم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير مم.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا مم.
إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله مم.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kad kana lakum uswatun hasanatun, kad haƙiƙa tabbas, kana lakum ya kasance gare ku ku al'ummar annabi Muhammadu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, uswatun koyi hasanatun mai kyau fi Ibrahima cikin al'amarin annabi ibrahim wallazina ma'ahu da kuma wanda suka yi imani tare da shi kuna da koyi da za ku kwaikwaya dangane da al'amarinsu ta fannin tauhidi da aƙidarsu da kuma riko da addini da kuma riko da sunna id qalu lokacin da annabi ibrahim da tawagarsa da jama'arsa da dandazonsa suka ce liƙaunihim ga mutanensu inna bura'a minkum lalle mu mun yi baran-baran da ku babu mu babu ku babu ku babu mu wa mimma ta'buduna min dunillah kuma mun yi baran-baran da abin da kuke bautawa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala idan ba ku gane ba kafarna bikum mu kafiranku ne mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakumul adawatu kuma muna bayyana muku cewa daga yanzu da muke wannan maganar to gaba da ƙiyayya ta fara kenan tsakaninmu da ku wal bagaba'u da fushi da ƙyama da hantara da rahin zaman lafiya tsakaninmu yanzu ya soma abadan kuma har abadan abidina ba za mu daina wannan gabar da ku ba ba za mu daina wannan ƙiyayyar da ku ba ba za mu daina wannan fito na fito da ku ba hatta tu'minu billahi wahdahu abinda zai tsayar da gabar mu da ku abinda zai tsayar da kiyayyar mu da ku abinda zai tsayar da fito na fito tsakanin mu da ku shine sai kun yi imani da Allah kwaya ɗaya tilo ɗaya ɗayan da ba shi da abokin tarayya a cikin bauta masa da a cikin sunayensa da kuma cikin ayyukansa ga baki ɗaya wannan abin da annabi ibrahim da mutanensa wanda suka yi imani da shi suka gaya wa kafiran zamaninsu to ya dace ku al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ku yi koyi da annabi ibrahim ku yi koyi da mutanen annabi ibrahim da suka yi imani da shi wajen gaya wa kafiran zamaninku irin wannan magana na ga aiko da cikin dari ne kai dai ka fahimci inda aka dosa aiko na fata an fahimci magana lallai lallai yadda annabi ibrahim da yadda mutanensa suka gaya wa mutanensu da ba su yi imani da shi ba allah ya ce lallai kuna da buƙatar ku kwaikwaye su a cikin wannan magana ku kwaikwaye su a cikin aƙidarsu ku kwaikwaye su a cikin tauhidinsu ku kwaikwaye su a cikin riko da addininsu ku gaya wa kafiran zamaninku cewa babu mu babu ku kuma gaba da ƙiyayya ta fara tsakaninmu da ku kuma ba za mu yanke wannan gaba da ƙiyayyar ba har abadan abidina sai ranar da kuka yi imani da Allah kuma kuka yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to amma abin tambayar yanzu haka muke yadda annabi ibrahim yake yadda annabi ibrahim ya gaya wa mutanensa da yadda mutanensa suka gaya wa mutanensu mu yanzu haka muke mu'amala da su cewa babu mu babu su gaba ce tsakanin mu har sai sun dawo sun yi imani da Allah yanzu ko kun san ma wai so ake a dinga sakayawa kar a dinga cewa kafirai arna kar a ce musu kaza ai haƙƙin zamantakewa waye waye waye waye waye waye yanzu ga Allah yana gaya mana annabi Ibrahim da mutanensa sun yi fito na fito ƙarara ba wani maganar kamun tasha ba inda inda cewa babu mu babu ku inna bura'a uminku mun yi baran to baka san kalmar baran baran bane kai to me kake so a fasara maka ko yanzu kuka yi rigima da wani ya ce mun yi baran-baran da kai kai ka san akwai matsala wallahi babu kai babu shi ba abin da zai sake haɗa ka da shi to wannan yanzu a tsakaninmu mu musulmi take faruwa wanda bai kamata ta dinga faruwa kuma mu a tsakaninmu ba haka ne ko ba haka ba a tsakaninmu mu musulmi musun musulmi ɗan uwanka za ka gaya mar ba ni ba kai wanda wasu an asalin wannan kalmar baran-baran din daga nan ne aka tsago albara'u wal alwala'u wal bara'u wato jibintan lamarin mutum da kuma yin baran-baran da shi asali kafirai ake wa wannan amma yanzu mu muke wa tsakaninmu Allah ya ce akwai buƙatar ku yi koyi da annabi Ibrahim akwai buƙatar ku yi koyi da mutanensa lokacin da suka gaya wa waɗanda suka kisi imani da abin da annabi Ibrahim ya zo da shi inna bura'a minkum babu mu babu ku mun yi baran-baran wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u kuma daga yau wa mimma ta'buduna min dunillah mun yi baran-baran da abin da kuke bauta kuma bayan Allah kafarna bikum in ba ku gane yaran ba mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu in ba ku gane yaran ba ku gane mu mun kafirce muku ba mu ba ku wannan fa shine ake so ka gayawa wanda ba musulmi ba kai ka sani ni ba ni ba kai in dai a fannin addini ne Allah ya hada mu office daya mu zauna mu aiki aiki ya kawo ka aiki ya kawo ni Allah ya hada mu rumfar kasuwa kasuwa ta kawo ka kasuwa ta kawo ni Allah ya hada mun zo muna so da kai kana so da ni ina so da to so da ta kawo ni so da ta amma ni da kai ka sani wallahi tallahi babu wata tasha da za ta hada mu ni da kai addininka daban nawa daban tsarinka daban tsarina daban karka taba yadda ka yi tsammanin wai zan ba abin da kake kai na addini wallahi karka yadda kana faɗin wannan a ranka to ka yaudar kanka wannan dole ne ka gaya wanda ba musulmi ba cewa haka tsakaninka da shi take zama ya haɗa ku na dole ba yadda ka iya amma maganar a yi maganar zama ɗaya akan teburi ɗaya a yi addini ɗaya a yi kaza ɗaya babu وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا an gane maganar da ke ko Allah ya ce illa ƙaula Ibrahim li abihi sai dai maganar annabi Ibrahim ga babansa ita ce ba za ku yi koyi da ita ba mecece maganar Allah ya ce da ya ce masa la'astaghfiranna laka zan nema maka gafara to kai ma in babanka ba musulmi ba ne irin baban annabi ibrahim to ba za ka yi koyi da annabi ibrahim akan cewa za ka nema wa babanka kafiri gafara ba wannan ita ce istisna'i illa dinnan adatul istisna kenan harafi ne na doga cewa ma'ana za ku yi koyi da annabi ibrahim akan kyamar kowanne irin mutum matukar ba addinin ku ɗaya ba amma maganar ku yi masa addu'a ko ku yi wa wani mutum wanda ba musulmi ba addu'a nan annabi ibrahim shi ma ya kuskure kuma allah ya gyara mar kuma ya gyara na fata an gane to ba za ku yi koyi da annabi ibrahim a wannan gurin to da wannan ne malamai suka ce kenan wannan ya nuna duk wata ƙauna da za ta haɗa ka da wani to ka yi ƙoƙari ka ga cewa ƙaunar addini ita ce sama da komai akan kowace ƙauna duk wata tattaunawa da za ta haɗa ka da wani duk wani taimako duk wani agaji duk wani tallafi duk wani abu mai ma'ana da zai haɗa ka da wani mutum to ya zamto wanda addini ya haɗa ku da shi shine sama da hi sama da komai a cikin tsarin rayuwa saboda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana kan cewa ya halicce mu gaba ɗayan mu ya samu mabambantan kabilu da kaza da kaza da kaza Allah ya ce ya ayyuhan nasu alaram
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا سيتمي إن أكرمكم عند الله أتقاكم mm.
إن الله عليم خبير Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku dandazon mutane gaba ɗayan ku ya ku taron mutane kaga a nan da ke Allah yana magana ne da kowa sai bai ce ya ayyuhan ladina amanu ba sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba ɗayan ku musulman ku da kafiran ku wanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba Allah ya ce inna khalaqnakum min dhakarin mu ne muka halicce ku daga namiji kwaya ɗaya shine annabi adam wa unsa muka halicce ku daga mace kwaya ɗaya ita ce hawwa'u uwar mu hawwa'u abuhumu adamu wal ummu hawwa'u haka mawaƙi ya ce babansu shine adamu mahaifiyarsu hawwa'u an gane magana da kyau ku wa ja'alnakum shu'uban wa ƙaba'ila sannan muka sanya ku yanki yanki ƙabilu ƙabilu lita'arafu ba mun yi haka ne don wani abu ba sai don ku fahimci junanku yanzu nan daga an tashi kowa ya san ina zai ji an gane magana da kyau ko shine aminu kano ne ina jin ko sata- abubakar tafawa balewa ne ya ce najeriya najeriya kasar mu ce guda ga- guda ɗaya amma an tashi kowa ya san gidan uban shi ko ba haka bane mun yadda dai allah ya haɗa mu guri ɗaya mu zauna amma daga an watse a nan ko a can ko a can kowa ba ya san gidan uban shi ba ya ce to yare ne ka yi ƙoƙari ka gane me fasara ma'ana Allah ya haɗa mu mu zauna guri ɗaya amma ni musulmi ne kai ba musulmi ba to ka san da wannan ni ma in san da wannan haka ne ko ba haka ba ka san cewa akwai abun da ba zai taɓa haɗa mu ba tunda addinin mu bai haɗu ba ka san da wannan kuma ka yarda da wannan da haka in na tashi gidan ubana zan yi kai ma kai gidan ubanka an gane magana da kyau ko ka'idar kenan kawai so idan mutane aka wayi gari ba sa fahimtar wannan a alakar zamantakewa to za su rugunsumu cikin tashin hankali da masifa da bala'i da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku shu'ub wato yanki yanki wa qaba'ila muka sanya ku ƙabilu daban-daban lita'arafu don ku fahimci junanku to bari ku ji inda maganar take sai Allah ya ce amma ku sani inna akramakum indallahi atqaku wallahi wanda ya fi ku daraja a cikin ku kaf shine wanda ya fi ku tsoro na wanda yake cikin addini na kuma ya tsaya ya bauta mun sau da kafa to ba maganar kabilarsa kaza ce yarensa kaza ne yanki kaza ya fito duk wannan ni bai dame ni ba yasa babu wawa wanda sama da wanda yake alfahari da kabilanci yare na kabila ta yanki na kuma wannan fitinar da kuke gani yanzu a Najeriya da ake kokarin cinno mana ita wallahi tallahi ta turu wannan abin yanzu ake kokarin cinna ta ga wata munafuka wai ita kaltuma wace ce wace ce tana nan a Facebook ba ta da aiki kullum sai dai ta ce Shehu Usmanu dan Fodiyo azzalimi ne mugu ne ya zo ya kakkashe sarakunan hausa ya mallaki hausawa don haka hausawa ku tashi ku yaƙi fulani don ku kwato mulkinku da sehu usmanu bin fodi ya kwace mu ana tallan ƙabilanci ana raba kan al'ummar musulmi kuma wallahi da yawa daga cikin wasu sun ɗauki wannan kiran da waɗannan matsiyatan suke yi domin ina ne tabbatar muku hatta wannan rikicin bandit da kuke ga yake faruwa daga cikin manya-manyan dalilan da aka cinna wannan wutar akwai wannan magana ko kuma wannan shine ɗaya daga cikin abin da Allah ya zo ya yaƙa kuma shi ya turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yaƙa shi yasa Allah ya ce manzo Allah ya ce kullukum min adam ku sani dukkan ku daga annabi Adamu kuke wa Adamu khuliqa min turabin shi ku adamu daga turbaya aka halice shi la fadla ala al-ajami ala arabi wala ala arabi ala al-ajami wala ala al-abyadi ala al-aswadi wala ala al-aswadi ala al-abyadi manzo Allah yace babu bambanci tsakanin baki da fari ba bambanci tsakanin balarabe da kuma wanda ba balarabe ba ba bambanci tsakanin wanda yake jin yaren larabci da wanda baya ji ba bambanci tsakanin gajere da dogo fari da baki duka duk wani yare da ka sani wanda zai samu matsayi a gurin Allah ne wanda ya ji tsoron Allah wannan kawai ita ne ka'ida to amma mun kimi yadda da wannan kuma wannan ta sa har yanzu ake rikici tsakaninmu da wasu mutane yasa duk dangantaka ka sani cewa ba za ta yi maka amfanin komai ba wallahi tallahi in ba dangantakar addini ba yasa Allah ya ce al-akhillau الأبناء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين
Allah ya ce al'akhillau masu son juna da ƙaunar juna da abota da juna ba'abuhum li ba'adin adu in kiyama ta tahi za su tahi suna gaba da junansu illal muttaqina sai wanda suka yi abota akan tsoron Allah duk wanda alaka ta hada ka da shi ba ta addini ba wallahi gobe kiyama sai ka yi nadamar alaka da ta hada ka da shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku don haka alaka dai alaka dai amma ya zamanto da'ira addini ne ta hada duk abin da za a yi na mu'amala kar ya saba wa addini kar ya saba wa karantarwar manzan Allah to wallahi wannan shine zai sa ku amfana a gobe kiyama amma da zarar alakar ka da wani ba ta addini ba ce alakar banza ce alakar haɗa kai a yi cuta da mugunta da cin amana da tozarta wani da tozarta Allah da manzansa da kutsawa mutuncin mutane ya zama kun kulla alaka akan irin wannan wallahi ranar tashin kiyama sai kun yi baran-baran da kai da shi wannan ka'idar kenan shi ne Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana anan ya ce illa ƙaula ibrahim sai faɗin annabi ibrahim la'astagfiranna laka da abihi ga babansa la'astagfiranna laka ya ce lalle ko wallahi sai na nema maka gafara wa ma amliku laka min Allahi min shay'in ban zan iya mallaka maka komai ba daga gurin Allah to yanzu bari mu duba abubuwa guda uku na farko shin annabi ibrahim ya cika wannan alkawari na nema wa babansa gafara na biyu a ina ya faɗi cewa zai nema masa gafarar kamar yadda allah ya faɗa mana a nan cewa ya ce la'asta gafiran na laka na uku shin allah ya hana shi a ina allah ya hana shi alaramma a cikin suratu maryam allah ya ce wa zukur fil kitabi ibrahim واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا na'am إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا na'am يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا mhm.
يا أبت لا تعبد الشيطان Mm.
إن الشيطان كان للرحمن عصيا Mhm.
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن Mm.
فتكون للشيطان وليا to wace amsa ya bashi قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم sai ya ce min لئن لم تنته لأرجمنك Mm.
واهجرني مليا sai ya ce min قال سلام عليك
Mm.
سأستغفر لك ربي innahu kana bi hafiya Allahu akbar Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin suratu Maryam yace wa dhkur fil kitabi Ibrahim ka ambata ko ka tuna da annabi Ibrahim a cikin littafi ya kai annabi Muhammad sallallahu alayka wa alika wa sallam id qala li abihi ko innahu kana siddiqan nabiyya lalle annabi Ibrahim siddiqi ne wato yana daga cikin siddiƙai kuma annabin Allah ne ɗaya ne daga cikin ulul azumi minar rusuli ina fata an fahimta iz qala li abihi ya abaci ka tuna lokacin da ya ce wa babansa ya babana ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a me yasa kake bautawa wanda bai ji bai gani kuma ba abin da zai tsinana maka a gurin Allah babansa yake wa wa'azi waye ne yace ba a wa iyaye wa'azi in ba su in ba- in sun yi ba daidai ba jama'a ga annabi Ibrahim yana yi wa babansa wa'azi yana nuna masa inda ya kamata ya yi ya samu tsira ai duk wanda ya kangare wa Allah bai fi karfin wa'azi ba ko da in ya miƙe hannu yana tabo sama wallahi karewar girma da daraja in dai ya kauce wa tafarkin Allah ko annabi Muhammadu bai fi karfin a jamar aya ko a jamar hadisi ba domin da ayar da hadisin da wanda ya sauke ayar da hadisin sun fihi sun fi matsayinsa sun fi kakanninsa gaba daya na fata an fahimta saboda haka yace ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a me yasa kake bautawa abin da bai ji bai gani ba zai tsina ma komai ba yace ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ya kai babana ka sani wallahi akwai ilimin da ya zo min na manzanci da annabci malam ya a cika ilin kalar ilimin da kai bai zo maka ba domin duk da kai ka haife ni to ni annabinka ne Allah ya turo ni gare ka la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi ya haife shi amma dole ya mar biyayya kuma don haka fatta bi'ini ka bi ni ahadika siratan sawiya zan shiryar da kai tafarki menene madaidaici ya sake ce masa ya abati ya kai babana la ta'budu shaytan kar ka yadda ka bauta wa shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ka sani shaytan ga Allah mai rahama mai sabo ne idan ka biye masa wallahi tallahi za ku shiga wuta da kai da shi gaba daya ya abati yace ya kai babana inni akhafu ina tsorace maka an ya masaka azabun minar rahman kada wata azaba daga Allah mai rahama ta same ka fatakuna li shaytani waliya sai ka zama abokin shaydan waliyin shaydan majibincin lamarin shaydan ina jiye maka wannan ina fata an fahimta yes qala sai baban yace wa dan a ragibun anta an alihati ya ibrahim yanzu ibrahim kuma allolin nawa kake zagi kake gudu har ni ne za ka tunkara kana yi wa wa'azi yasa daga lokacin da mutum aka waye gari za a faɗa mar gaskiya yana cewa yanzu ni ne za a zo to ya haraka wallahi ba wanda ya fi karfin ajamar aya ko hadisi kawai idan umar fa cewa aka yi kana waqafan inda kitabillahi umar daga an jamar aya shikenan an gama da shi duk fushin da umar yake daga kace Allah ya ce kaza sai ya rusuno sai ya sauko gaba ɗaya ya zubo amma yanzu wani ka gama wa'azi he ka gama ya ce gama jan ayar ma'ana ba ya barka ba kai hafizi ba duk jawo su he ka gama ka kai karfe sai kuma ya dira a kanka na fata an bayyanta magana don haka a ragibun anta an alihati ya ibrahim sai ce la illam tantahi to zan gargade ka idan baka daina waɗannan maganganun ba la'arjuman naka billahi allazi la ilaha illa huwa sai na sa mutanen gari sun ɗauki dutse sun maka rajam kai ka san ko a Hausa aka ce an yi wa wani rajam to lamar ya ɓaci zan sa su ɗauki narka narkan duwatsu su yi ta jifan ka sai ka mutu wahjurni maliya kai ka kaure ce min da nisa bana son ganin ka da annabi ibrahim ya ji wannan magana ta babansa ya ga ransa ya ɓaci sai ce salamun alaika amincin allah ya tabbata a gare ka sa'astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara ubangijina innahu kana bi hafiya ni allah na jin magana ta na sauraro na ina da mutunci a gurin allah don haka in na nemi allah ya gafarta maka allah zai gafarta ma amincin allah ya tabbata a gare ka baba to yanzu kaga a nan annabi ibrahim ya yi alkawarin menene sama wa babansa gafara a gurin allah nema wa babansa gafara a gurin allah to alarama ya cika wannan alkawari mu je cikin suratul shu'ara da yake cewa rabbi habli hukuman ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين sai ce me واجعل لي لسان صدق في الآخرين Mm.
واجعلني من ورثة جنة النعيم sai sake cewa me رب لأبي إنه كان من الضالين
Mhm.
ولا تخزني يوم يبعثون Mm.
يوم لا ينفع مال ولا بنون illa maza إلا من أتى الله بقلب سليم الله سبحانه وتعالى يبام الأباري أتكين سورة الشعراء الله يتي النبي إبراهيم يتي ربي حبلي حكما الله كبان حكمتي أهنونا معناه كبان النبتة كبان منزنتي وألحقني بالصالحين إذن قيامة تاتاشي الله كيمن كرسكيا دمتانا عزكي ka sa in shiga cikin tawagar mutanen kirki mutanen arziki malamai suka ce wannan irin kalar addu'ar da annabin ainihin wato yusuf ya yi shi ma cewa allah ya tada ki cikin mutanen arziki
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث na'am فاطر السماوات والأرض Mm.
أنت وليي في الدنيا والآخرة sai ce me توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي يوسف shi ma cikin abin da ya ambata ya ce Allah ka bani mulki ka sanar da ni fassarar mafarki Allah kai ne ka kage sammai da kassai arzikin karhe da nake so ka min ya Allah tawaffani musulman ka ɗauki raina ina musulmi wa alhikini bi salihina ka haɗa da mutanen arziki idan kiyama ta tashi dan Allah waye iya zama mutumin kirki jama'a idan annabawa ma fatansu shine su tashi cikin tawagar mutanen arziki mutanen da ba sa zina ba sa shirka ba sa tata ba sa shaye-shaye ba sa duk wani abu na rashin mutunci shine mutumin arziki ai ko salihan bayi masu yawan sallah azumi aikin hajji zakka umara da sauran ayyukan ibada karatun alkur'ani da ƙauracewa baɗala da shegantaka jama'a annabawa fa inda suke so a tahe su kenan kaji annabi yusuf da annabi ibrahim na'am ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين Mm.
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين kaji fa har ilau kuma وحسن أولئك رفيقا Mm.
ذلك الفضل من الله
Mm.
وكفى بالله عليما Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aikin kirki suka zama musulmin kwarai suka zama mutanen kirki Allah ya ce fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim waɗannan mutanen suna tare da waɗanda Allah ya yi wa ni'ima idan kiyama ta tashi daga cikin suwa Allah ya ce minan nabiyina daga cikin annabawa wasu siddiqina da su Abubakar ne siddiqu da su Umarul Faruku ina fata an fahimta wa shuhada da su shahidai irin su hamzatu ibn abdulmuttalib wa salihina da mutanen arziki da yanzu muke magana sai Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa matakin waɗannan da matsayin waɗannan ya kyautatu kuma ka sani ba ma kowa kowane tom an jeri ake sakawa ba Allah ya ce zalikal fadlu minallahi a saka ka cikin wannan tawagar fa falala ce daga Allah in Allah ya ga dama ba za a ma ba wallahi Allah kai mana wannan falala ya Allah wa kafa billahi alima Allah madaukakin sarki ya isa ya zama cikakken masanin da ba abin da bai sani ba a duniyan nan wanda yake faruwa saboda haka mu dawo kan maganar mu da muke yi annabi Ibrahim jama'a Allah madaukakin sarki ya saka shi cikin mutanen kirki kuma ya nuna masa darajarsa da kimarsa da martabarsa a inda yake da kuma matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi to shine yake faɗa yake cewa Allah ka saka ni a cikin mutanen kirki rabbi habli hukuman wa alhiqini bi salihina waj'alni lisana sidiq lisana sidiqin fil akhirin Allah ka sanya harshe na gaskiya gare ni a waɗanda za su biyo baya shine malamai suka ce Allah yana roƙon Allah Allah ya sa ai ta ambatonsa da alheri har kiyama ta tashi jama'a ana ambatan annabi Ibrahim da alheri ko ba ambatansa addu'a yi wa kansa kuma Allah ya amsa masa shine waj'alni lisana sidiqin fil akhirin sannan ya ce wa ja'alni min warasati jannatin na'im Allah ka sanya ni cikin wanda za su gaji aljannal firdausi Allahu akbar Allah ka sanya mu cikin wannan addu'a ta Annabi Ibrahim sai ya ce wa ghafir li abi abu na gaba da nake so kai min Allah ka gafarta wa babana innahu kana min ad-dallin domin yana cikin batattu Allah ya ce- Annabi Ibrahim ya sake cewa wala tukhzini yau mai yubu a suna Allah karka tozarta ni a ranar tashin kiyama yau ma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa wa mutane amfani Allahu akbar rana ce wanda duk abin da ka je da shi a lahira wallahi tallahi in dai ba musulunci da addinin Allah ba ba za ka sha ba wallahi wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banu sai ce illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah da kubutacciyar zuciya daga shirka kubutacciyar zuciya daga bid'a kubutacciyar zuciya daga munafurci kubutacciyar zuciya daga keta da mugunta kubutacciyar zuciya daga hikidu da hassada ga 'yan uwansa wannan shine zai samu rabo a gurin Allah in ji annabi Ibrahim to yanzu kaga yayi wannan addu'a mun faɗa a can cikin suratu Maryam yayi alƙawarin zai yi addu'ar a nan cikin suratu Shu'ara ya cika wannan addu'ar to shin alramma Allah ya hana shi mu tafi cikin suratu Tauba Allah ya ce ma kana lin nabiyyi
للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى Mm.
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
sai kuma ya sake cewa me وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن amma wa'idatu وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه Mm.
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه Mm.
إن
إبراهيم لأواه حليم الله أكبر الله يتي ما كان للنبي بيداتي غا النبي محمد با صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا دا وأن سكي إيماني تارد النبي محمد tun daga lokacinsa har ila yaumil qiyamati bai dace ga annabi ba da kuma duk wanda ya yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun daga wancan zamanin annabin har rana mai kamata yau har ila yau mitanaji an yastaghfiru lil mushrikina su nema wa arna gafara su nema wa kafirai gafara su nema wa mushrikai gafara bai dace ga annabi ba bai dace ga muminai ba na fata an fahimta wala'alla za ka ce ko da iyayenmu ne Allah ya ce walau kanu ulil qurba ko ulil qurba ko da kwa makusantansu ne babu wanda ya fi kusa da kai irin uwarka ko ubanka aga ne ko ba haka ba to in dai ba sa kan addini bai halatta ka nema musu gafara Allah ba Allah ya ce ko da na kusa da su ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah ce bayan ku ya bayyana gare su karara cewa waɗannan yan uwan nasu yan wutar jahannama ne bai kamata ya nemi- su nema musu gafara ba yasa roman addini ba wanda ke sansa sai dan addini jama'a wa nurullahi la yu'tahu asi haka imamu shafi'i yace hasken Allah da rahamar Allah ba a bawa mai saba wa Allah wa nurun lahi la yi asi hasken Allah ba a bawa wanda ya kangare wa Allah sai wanda ya ba Allah min ba ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim sai ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi sannan gafarar da annabi ibrahim ya nema wa babansa bata kasance ba illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu sai saboda wani alkawari da ya dauka a can cikin suratu menene maryam inda muka karanta cewa lalle zai nema masa gafara kuma ya zo ya cika alkawarin a cikin suratu menene shu'ara kamar yadda muka karanta amma daga nan falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu lokacin da annabi ibrahim ya gano ashe duk addu'o'in da yake wa babansa aikin banza ne allah ba zai karba ba saboda baban ya mutu ba akan addinin musulunci ba tabarra'a minhu sai annabi ibrahim ya watsar da baban shi innahu kana inna ibrahima la'awahun halim lalle annabi ibrahim mai yawan komawa ne ga Allah kuma mai juriya ne mai mai ainihin wato dacewa ne mai haƙuri ne dangane da shari'ar Allah subhanahu wata'ala to wannan jama'a shine abin da ya faru cewa da Allah ya ce mai koyi da annabi Ibrahim wajen abin da duk ya faɗa wa kafiran zamanin shi da hi da jama'arsa to mu ma mun faɗa wa kafiran zamanin mu irin wannan mai koyi da, da annabi Ibrahim akan irin wannan to sai Allah kuma ya dogaciya yace illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna laka sai dai maganar da annabi Ibrahim ya faɗa babansa cewa zai nema mar gafara Allah ya ce to kar ku koyi da wannan domin wannan magana ba daidai bace kuma annabi ibrahim da ya yi ta mun gyara ma na fata an fahimta kuma ya ɗauki gyaran mu an gane maganar da ke ko to shin kan wane ne annabi ibrahim malamai suka ce Allah ya ba wa annabi ibrahim shiriya tun tale-tale Allah ya ce wa laqad atana ibrahim rushdahu آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين sai ya ce me إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفين Mm, قالوا وجدنا آباءنا laha abidin sai suka ce me sai ya ce musu me?
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين alaramma ya isa haka Allah ya ce wa laqad ataina ibrahima rushdahu min qablu dama tun fil azal mun bawa annabi ibrahim shiriyarsa Allahu akbar malamai suka ce Allah yana nufin tun yana tsatsan iyayensa shi dama musulmi Allah ya yi shi dan haka da ya fito sai bai tsaya wani kamun tasha ba ya kama addinin musulunci dodar yasa lokacin da ake bautawa wasu abubuwa a zamaninsa shi yaki hankalinsa yaki kama abun ana bautawa rana yace ba zai iya ba ana bautawa wata yace ba zai iya duk wani abu da ake bautawa yace kai shi bai gane waɗannan abubuwan ba gaba ɗaya yasa Allah yace walaqad atayna ibrahima rushdahu mun bawa annabi ibrahim shiriyarsa min qablu tun tale tale wa kunna bihi alimina kuma mu masana ne game da waye annabi ibrahim la ilaha illallah mun fi ku sanin waye annabi ibrahim ji Allah wa kunna bihi alimin iz qala li abihi wa qaumihi lokacin da annabi ibrahim ya gaya wa mutanansa da babansa ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifuna waɗannan kuma wani irin gumaka ne kuka zo kuka kifu kuna ta ha, ha, ha, ha. wannan gumaka ne wannan me kuma wannan kuke ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifuna wannan gumaka ne wannan wanda kuka zo kuka kifu kuke ta kwarma musu kira ba sa iya amsawa ba sa iya ji ba sa iya gani ba sa iya amfanar da ku komai kalu to bari ka ji dama duk wanda ka taba shi ka ji, "Ah, tun kafin a haife ka muke kaza to jikan waɗancan ne dama jikan waɗancan ne ayi hankali zai ba hanyar su in ba an abin nan amin sun ma amin jazakumullahu khairan duk wanda ka taba yi zaka bar wa'azi ka ji yana cewa kai yaro tun kafin a haife ka tun iyaye da kakannu muka gagaji kaza to jikan waɗancan ne da wahala in bai ba hanyarsu ba me suka ce masa ƙalu wajadna aba ana laha abidin mun sami iyayenmu suna bauta musu ne shi yasa mu ma muka zo muke bauta musu shi yasa a wani guri Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtaduna daga an taba su hesa ce iyayensu da kakanninsu wai shin kan ko iyayensu nan ba su da hankali ko ba san me suke ba he sun bi su dole awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtaduna ko ga iyayensu nan ba sa hankaltar addini ba su ma samu shiriya ba sai kun bi su dole ai uba ana alfahari da shi ne yayin da ya zama musulmin arziki kuma ahlus sunna dodar to wannan shine uban da zaka yi alfahari da shi yasa Salman al-Farisi lokacin an zo wasu sahabbai wanda iyayensu tuni sun mutu a jahiliya ba su shiga addinin musulunci ba suna ta alfahari da su Salman al-Farisi da ya mike sai ya ce abil islam la abal liswa ni babana shine musulunci ban da uban da ya fi shi yace domin babana na tahi na ga ba aikin da yake sai gadin wutar da aka shekara kusan dubu ana bauta mata shine mai kula da ita in ta yi kasa kasa shi zai ɗebo kirare da itace ya iza ta ba a so ta mutu ita ce Allah su yace to da ban ga al- dalilin da zai sa duk da shi ya haifan amma ban ga dalilin da zai sa ne alfahari da wanda ba shi da aiki sai gadin wutar bauta ba iza iftakharu bi qaisin aw tamim in mutane za su yi alfahari da kabilar su ta qaisu da kabilar tamim yace to ni ba wanda zan yi alfahari da shi sai musulunci domin shi ya tsabon da duka duk wani kangi da ka sani duk wata wahala da duk wani bala'i musulunci ya tsamar da ni dan haka bani da uban da ya fi shi addinin nan jama'a na rantse da Allah inda za mu gane wallahi shine gatan mu duniya da lahira amma mutane ba su samu da addini ba harkokinsu kawai suke ina za ka je nema ina ka fito nema me kake yanzu nema daga nan ina za ka yi nema ina za ka je ci ina za ka tafi ci daga ina kake ci ci sha sutura a nan duk mafi yawancin rayuwar mutane a nan ta kare ajandar addini ba ajandar su bane ajandar karatu ba ajandar su bane kuma wallahi in zaka karaɗi alkur'ani kaf daga Allah ya yi magana guda ɗaya da biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar har ta goma akan maganan addinin nan ne wallahi primary assignment ɗin da Allah ya turo mu mu yi shine wannan addinin namu amma mutane sun mun watsar bari in sa mun jaye duk mun watsar mun koma wasu abubuwa daban yasa kuwa mun kulla da matsaloli na rantsi da Allah domin shi Allah dai ba shi zai sako ya bi mu ba dole mu za mu bi shi ba kuma shi zai biya mana bukata ba dole sai mun yi abin da ya saka mu da haka Allah ya ce wa kunna bihi alimina mun fi ku sanin waye annabi Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifu qalu wadarna aba'ana aba'ana laha abidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin yace ku lalle da ku da iyayenku gaba daya Kai, Allah ya ji ga annabi Ibrahim ya rabu da ke a jannatul firdausi wallahi in baka tsaya ya sa manzo Allah ya ce daga cikin jarumta shine kalimatu haqqin inda sultanin fajir ka dubi kangararren mutum malam ka gaya mar gaskiya baro baro annabi ibrahim ya ce da ku da ubannin naku duk yan iska ne ku wallahi ya ce duk babu tana arziki wallahi a cikin Kai, Allah ka ji kan maza mara. A fala? annabi ra yace uffil lakum tir Allah wadaranku wa mimma ta'buduna min dunillahi da ma abinda kuke fita duk Allah wadaranku gaba daya afala ta'qiluna a heku mahaukata ne ban sani ba suna jin wannan magana sai suka ce har ku lura wuta ku dauko shi ku jefa shi ciki ku kona shi ya zagi alloli mu ma ya zazzage mu ka san haka ne in kai wazi mai zafi a ce duk ya ban manka mana ashar ba wata ashar kawai aya ce ta fita kanka wallahi tallahi ko ba haka bane alaramma eh in kai wa'azi ka ce abu Allah sai su ce duk ya zage mu ba wani zagin ka da aka yi wansuru ali haka kun ku taimaki allolinku in kuntum fa'ilina inda gaske ku masu aikatawa ne an gane magana da ke ko yasa Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan
شاكرا لأنعمه na'am اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم Allah ya ce inna Ibrahim lalle annabi Ibrahim kana ummatan shi kansa tawaga ce al'umma ce shi kansa wani dandazo ne wani jama'a ne qanitan lillahi hanifan wanda ya maida al'amarinsa ga Allah ya tace addininsa daga shirka walam yaku minal mushrikin Allah ya ce da dai annabi Ibrahim ba, ba mushrike bane la ilaha illallah wato wanda ya samu wannan shaida ya more malam Allah da kansa ya ce ya yadda kai bawansa ne ba mushriki bane shakiran li an'umuhi mai godewa ne ga ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya masa iji tabahu Allah ya zaɓe shi wa hadahu ya shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wacce take dodar miƙaƙƙiya wanda ba matsala a cikinta an gane magana da kyau ko akwai maganganu da yawa akan annabi ibrahim ba mu gama ba jama'a kuma an nuna min lokaci kuma ka'idar da muka sa kawai ana nuna lokaci za mu tsaya saboda haka za mu tsaya a nan saboda zuwa da wuri da tahi da wurin yana da fa'ida yana da daɗi saboda haka za mu tsaya a nan gobe in mun zo wannan jan alaran ma zai sake yinsa sai mu karasa sauran maganganunmu insha allahu ta'ala sannan sai mu shiga sauran ayoyi na gaba abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya haɗa mu cikin ladan wanda kuma ya muka kuskure ko muka yi tuntuban harshe ko karancin bincike ko kuma karancin ilimi da ni da ku Allah ya yafe mana hada kuma inda na billahi tawfiq ga taimako da aka samu a yau insha Allah ta'ala da farko akwai Yahaya Abubakar Yahaya ya turo da naira dubu ɗaya Allah ya saka da alkhairi akwai wani mutum babu suna ya turo da naira ɗari uku Allah ya biya da aljanna akwai wani hima babu suna naira ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi akwai Adamu Umar ya turo ɗari biyu Allah ya biya da aljanna Abdul Qadir Anas naira dubu Allah ya biya shi da aljanna ya menene Imrana Yaqub ya turo naira ɗari biyu ubangiji ya biya Umar ya haya ya turo naira dubu biyu Allah ya biya da aljannar Firdausi Abubakar Adam ya turo naira dubu biyu Allah ya biya da aljannar Firdausi Abba Bello ya turo ɗari biyar Allah ya biya da aljannar Firdausi Khalid Ibrahim ya turo naira dubu ɗaya Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi Muhammad Shu'aibu Musa naira ɗari biyu Allah ya biya ku da aljanna Rufai Usman Al-Mustafa ya tura naira dubu biyu Allah ya sa aljanna ta zama komar mu da ku da mu da ku ga baki ɗaya Rufai Usman ko Rufai nawa na wuce ko Rufai Usman Al-Mustafa naira dubu biyu Alhaji Muhammad Ali naira dubu ɗaya Allah ya saka maka da alkhairi yakubu ali adamu naira dubu ɗaya ɗari biyar allah biya da aljanna muhammad bin shu'aibu naira dubu biyu allah ya sa aljanna ta zama koma ga wani ba suna naira dubu uku allah ya sa aljanna ta zama koma mansur abubakar dubu ɗaya allah ya biya muku duk bukatunku na alkhairi abubakar adamu naira dubu ɗaya allah ya saka da alkhairi abdulsalam alfako naira dubu ɗaya allah ya saka da alkhairi bello nuruddin kumo naira dubu biyar Allah ya biya da aljanna buhari awwalu naira ɗari biyar Allah ya saka da alkhairi umar abdullahi naira dubu uku Allah maɗaukakin sarki ya kai haske cikin kabarin iyayenmu da naku baki ɗaya ya haɗa mu da su a aljanna kawo makera naira dubu biyar Allah ya biya da aljanna maryam idris naira ɗari uku Allah ya saka da alkhairi abdullahi sani Allah maɗaukakin sarki ya biya naira ɗari biyu wani ba suna naira dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi in ba mu san sunanka ba Allah ya san sunanka umar abubakar naira dubu biyu allah ya biya da aljanna abdullahi dauda naira ɗari biyu allah ya saka da alkhairi abba jibrin naira dubu biyu ɗari biyu allah ya saka da alkhairi salisu yusuf naira ɗari biyu allah ya saka da alkhairi waziri sale naira ɗari biyu allah ya saka da alkhairi hawa'u baba yusuf naira ɗari biyar allah ya saka da alkhairi abdulrahman abdul naira dubu ɗaya ɗari biyar allah ya saka da alkhairi wani ba suna naira ɗari biyar wani ma ba suna naira ɗari biyar duka allah ya san sunanku allah ya biya muku bukatunku na alkhairi sai rabi'u mai kano mai katako naira dubu uku allah ya biya da aljanna sai hassan suleiman naira ɗari biyar allah ya saka da alkhairi umar alhaji naira ɗari biyu allah ya saka da alkhairi mubarak ibrahim naira dubu ɗaya allah ya biya da aljanna kabiru adamu naira dubu goma allah ya maka dubu goma ta rahama duniya da lahira sani usman naira ɗari biyar allah ya maka ɗari biyar da dubu biyar da dubu goma ta rahama aliyu mai menene mai nasifa ko mai nasifa umar naira ɗari biyar allah ya saka da alkhairi hassan aliyu naira ɗari biyar allah ya saka da alkhairi bulama kamsalin ko na jiya wanda ya bayar jiya ya saka turo naira dubu biyu allah ya ƙara turo maka rahama daga, daga saman bakwai a sai wani gahi sai godiya investment to mu ma mun gode muku su sunansu sai godiya investment to mu ma muna muku godiya muna muku addu'a allah ya ƙara muku falala da ni'ima cikin kasuwancinku naira dubu ɗaya suka turo akwai abubakar bomala abdullahi naira ɗari biyu akwai musa sa'idu kan kanku ko naira ɗari biyu akwai muhammad abdullahi ahmad naira dubu ɗaya allah ya saka musu da alkhairi duka abubakar ciro ma naira ɗari biyar allah ya saka da alkhairi akwai kawo oyal naira ɗari biyar allah ya saka da alkhairi akwai hassan is hassan ash naira ɗari biyar allah ya saka da alkhairi akwai inuwa adamu naira ɗari biyar allah ya saka da alkhairi akwai wani ba suna naira ɗari biyu naira ɗari biyu Allah ya saka akwai haruna adamu naira ɗari biyar akwai muhammad usman naira dubu ɗaya allah ya biya da aljanna umar musa abdullahi naira ɗari biyar muhammad abubakar naira dubu biyu allah ya saka da alkhairi inusa khalid naira ɗari biyu allah ya saka adamu abubakar naira ɗari biyar allah ya saka jibrin hamza naira dubu ɗaya allah ya saka wani bai sa suna ba naira dubu ɗaya allah ya saka musa adamu naira ɗari hudu allah ya saka abdullahi garba naira ɗari biyu allah ya saka aishatu naira ɗari biyar allah ya biya ba suna naira ɗari biyu allah ya biya ba suna naira dubu ɗaya allah ya biya ba suna naira dubu uku allah ya biya ba suna naira dubu ɗaya allah ya biya ba suna naira dubu biyu allah ya biya da aljanna sala abubakar naira ɗari biyar allah ya saka da alkhairi asir yusuf naira dubu ɗaya allah ya saka da alkhairi muhammad adamu madu naira ɗari biyar allah ya saka da alkhairi muhammad adamu madu naira ɗari naira dubu ɗaya har ilau ko ya turo ɗari biyar ya sake turo dubu ɗaya allah ya ta turo mana rahama da mu da kai gaba ɗaya musa abdulmu'min naira ɗari biyu allah ya saka da alkhairi arabi mahmud naira dubu ashirin allah ya maka dubu ashirin ta alheri da mu da kai gaba ɗaya total abin da aka samu a yau naira dubu ɗari ko da uku da naira ɗari biyar duka da na jiya an samu naira dubu ɗari da sittin da bakwai da naira ɗari hudu to Allah ya saka muku da alkhairi wanda duk suka kawo wannan gudunmuwa suka turo ya Allah kai musu goma ta arziki da ɗari ta arziki da dubu ta arziki wallahi ku sani ramadan ake ciki bakin mutanen nan daga an ce Allah ya kaza su ce amin in ka kawo wallahi Allah zai taimake ka zai biya ma bukatunka na alheri kuma karkare na ai kaji akwai masu ɗari ma akwai masu ɗari biyu akwai masu ɗari uku dama shi na Allah baya kaɗan ko yau amma dai ka kawo da yawan yana da kyau na fata an fahimta yau duk da cewa shi na Allah baya kaɗan amma ka kawo mai yawan kuma shi kuma Allah zai fi kulawa da kai to muna addu'a Allah ya biya kowa da aljanna Allah ya saka muku da alkhairi abinda muka faɗa daidai a cikin wannan karatu da muka yi da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana هذا هو ما عندنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيقوم بكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته